الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma hudu ga watan daya shekara ta da sha uku. takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am alaikun salam babu maza na'am wai tambaya ne dan uwa yake dangane da hadisin da ke ciki babin da ke cikin sunan ibn majah wanda ke bayanin cewa kada limami ya keɓanci kansa da addu'a idan ya limanci jama'a kada ya keɓanci kansa da addu'a al'imam ibn majah ya shigo da hadisai kamar guda biyu a ƙarƙashin baban wanda da wannan hadisai wasu suke kafa hujja ko kuma mu ce duka dai hadisi ɗaya ne wanda da shi wasu suke kafa hujja dangane da wato addu'ar jami'i bayan gama sallah domin lafazin hadisin yana cewa idan mutum ya limanci jama'a duk wanda ya limanci jama'a ya keɓanci kansa da addu'a to haƙiƙa ya ha'ince su a farko dai wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibnu khuzaima yayi hukunci akan wannan hadisi cewa hadisi ne maubu kirkira shi aka yi hadisin ƙarya ne haka kuma shekul islam ibnu taimiyya Allah ya ji kansa to don haka kasancewar hadisin malamai suka ce kaddar cewa ma ya inganta babu fuska ta kafa hujja akan halaccin jam'in addu'a bayan gama sallah tunda mi yace cai duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a bai tarar da su a cikin addu'ar to ya ha'ince su to wace addu'a ake nihi ƙarshen sallah ko kuma a cikin sallah wanda in muka koma cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wata addu'a in dai du'a'ul mas'ala ce na cewa Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tattara ta gaba ɗaya a cikin sallah kafin ya salamci hadisi sahihi manzon Allah yake cewa ala wa inni qad nuhitu an aqra al-qur'ana sajidan raki'an wa sajida fa amma ar-ruku'u fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faƙaminun an yi stajaba lakum manzon Allah ya ce ku saurara ku san da cewa ni an hane ni game da karanta alkur'ani a cikin ruku'u da sujada manzon Allah ya ce ruku'u abin da ya dace ku girmama ubangijinku ma'ana shine yin tasbihi at-tasbihi bi ma'ana at-tanzihu wat-tamjid girmama ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa amma sujudu sanije sujada manzo Allah yace fajtahidu fi du'a ku yi kokarin addu'a faqaminun an yustajaba lakum ya cancanta a karɓo addu'ar ku domin mahalli ne na samun karɓuwar addu'a ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa don haka manzon Allah ya ce ku yi ƙoƙarin addu'a sannan kuma lokacin da ya karantar da abdullahi dan mas'ud lafazin tahiya a ƙarshe manzon Allah ya ce masa sannan ka zaɓi addu'a addu'a da tafi kayatar da kai ka yi wanda ƙarshen tahiya bayan tahiya ta ƙarshe shi ma mahalli ne wanda yake na yin addu'a kuma na samun karɓuwarta kaga kenan in har du'a'ul mas'ala kuke nihin cewa duk wanda ya limanci ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a bai tarar da su ba hakika ya ha'ince su kenan yakan iya zamantowa a cikin sallah amma maganar cewa addu'a ta bayan sallah lalle akwai addu'a bayan sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shir'anta mana sunna ce mustahabba bayan gama sallah ayi addu'a sai dai addu'ar iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa shi zai ma kansa kuma wannan addu'a ana kiranta du'aul ibada ba a kiranta du'aul mas'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya salamce daga sallah farkon addu'ar da yake sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai ya karanta ayatul kursi wani lokaci da suratul ikhlas sannan sai ya tasbihi 33 tahmid 33 takbir 33 na cikon ɗarin sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gaba ɗayan wannan azkar din ana kiran su addu'a amma abin da ake kiran su du'aul ibada wannan shine iya abin da aka shar'anta mana na addu'a bayan salamcewa daga sallah kuma kowa shi zai ma kansa to dan haka kasancewar in ka tabbatar da wannan hadisi kace addu'a ake nihi ta cikin sallah liman in yake banci kansa bai tarar da jama'a ba a cikin addu'arsa to ya ha'ince su farkon wanda kake tuhuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk addu'ar da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi a cikin sallah yana yin ta ne da sigatul ifrad siga ta shi kadai idan ka dauki du'aul istiftah me yake cewa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب har izuwa ta baya cewa Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana da siga wadda take ta ifradi yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal bard haka yake fada sannan kasancewar idan ya kai goshinsa ƙasa iya abin da yake faɗa me yake cewa idan ya ruku'u me yake cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi baya zawa da siga ta jami'i haka idan ya je sujada me yake cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu yake cewa Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuquni baya cewa Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuquna haka a ƙarshen tahiya idan ya gama salati sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athami wal magrab haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda addu'arsa ta karshe wanda daga yayi ta sai sallama cha yake Allahumma ighfir li ma ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant wanda daga yayi wannan addu'a sai salamcewa don haka yin addu'a jam'i bayan sallah wannan matsayinsa bid'a ne ba shi da mahalli a cikin addini ka ɗauka tun daga iziya ka kai har mudawwana ba a cikin nasi ba ko a cikin sharhi ƙarshen sallah shine sallama in dai aka salamci to shikenan liman ya riga ya gama aikinsa addu'ar da ake yi ita ce du'a'ul ibada kowa yi wannan zikiri da aka shar'anta mana amma wannan cewa a yi salaci goma ga manzon Allah wani ya ce sha ɗaya wani ya ce sha biyu an gane ku wani ya ce goma wani limamin sai ka ya ce sha ɗaya wani ku sai ya ce sha biyu wani sai ya ce a yi inna an zannahu da kulhu wallahu wani ku sai ya ce a yi allam na shiraha da inna an zannahu ko kuma a yi allam na shiraha uku uku a yi ayatul laqad ja'akum da li ilafi ayatul kursiyyu da me ake cewa to haka za ka ga addu'o'i daban-daban wanda kasancewar ga addu'ar da aka shar'anta mana wannan azkar in to ba ma yi mafi yawan jama'a ba sa yi ba su ma iya shi ba amma sai abin da ba a ce ba a yi shi ne mai gurbe daman ka'ida ce malamai suka ce matukar za a kashe sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to iya abin da zai mai gurbin shine bid'a mutane ba su taba kaurace ma wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face bid'a sai ta maye gurbe wanda kasancewar walillahi almasalul a'la mun yi misali ba su ɗaya ba su biyu ba kamar misali yau an ce shugaban ƙasa ya kawo ziyara sai misali ya gayyace ka ka zo kuka gana da shi lokacin da kuke ganawa kana da bukatu sai ka yi gabatar masa sai bayan tafiya shi wai sannan za ka rubuta ina da bukatar kaza ina da bukatar kaza ka ba wani ya kai masa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa duk lokacin da bawa ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara to ya san da cewa ubangijinsa subhanahu wata'ala na gabatar shi ganawa ce yake da ubangiji wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ke cikin sahihul bukhari manzo Allah yake cewa ubangiji ta'ala yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn wali abdi ma sa'al na kasa wato sallah kashi biyu me ake nihi da sallah anan shine ma'ana Fatiha na kasa ta kashi biyu tsakani na da bawana ubangiji ta'ala yace na gabawa na duk abin da ya roka manzo Allah yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi ubangiji ta'ala sai ya ce bawa na ya gode mu idan ya ce arrahmanir rahim ubangiji ta'ala sai ya ce asna alayya abdi bawa na ya kyautata yabo a kaina idan ya ce maliki yawmiddin ubangiji ta'ala sai ya ce majjadani abdi a wata riwaya sai ya ce fawwada ilayya amra idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ubangiji ta'ala sai ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakani na da bawa ne ibada haƙƙi na ce ba da agaji neman agaji wannan haƙƙi ne na bawa na wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ubangiji ta'ala sai ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa na ne ibada ta wace neman agaji ku na bawana ne ya cancanta a taimaka masa idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ubangiji ta'ala sai ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawana ne kuma ya cancanci in bashi abin da ya roƙa shine roƙon cewa ya ubangijinmu ka tabbatar da mu akan tafarki wanda yake madaidaici tafarkin wanda ka jaddada ni'ima a kansu na annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ba tafarkin waɗanda kai fushi a kansu sune yahudu kuma ba tafarkin batattu sune yan mushau ubangiji ta'ala sai ce wannan na bawana ne kuma ya cancanci in bashi abin da ya roƙa to kaga wannan ganawa ce kake da ubangiji subhanahu wata'ala kuma ga mahallin da manzon Allah ya nuna mana in dai addu'a ce ta mas'ala cewa ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mahallin ta shine kafin a gama sallah mahallin da ake yin ta a cikin sujada da duk yaren da ka iya yaren Hausa ko wani yare wanda yake can daban ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza ba dole bane sai da larabci mahalli na biyu karshen tahiya kafin ka salanci don haka kasancewar yin addu'ar jami'i bayan sallah ta farilla matsayin sa bid'a ne babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai iya zama hujja wannan hadisi ko ya inganta babu dalili a cikin sa na cewa idan ɗayan ku ya limanci jama'a ya keɓanci kansa da addu'a bai tarar da su ba ya ha'ince su to wace addu'ar in ka ce du'a'ul mas'ala na ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to sai mu ce manzon Allah kake tuhuma domin duk addu'ar Ramazan Allah yayi ta keɓanci kanshi siga ya zo da siga ta shi kadai bai jam'i ba in kuma ka ce addu'a ta bayan sallah sai ka gaya mana a ina ne aka ci kuma bayan cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi don haka in ka koma cikin littafin da ake kiran shi al-madkhal na ibn al-hajj ba maliki ne yau yana da kusan shekara kusan dubu da ɗari biyu da rasuwa a cikin littafin sai yake cewa ba a taɓa samun inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ya juyo ya daga hannu yana addu'a mamu suna amin ya ce ko ɗaya daga cikin khalifofinsa guda hudu ko ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce ba a taɓa samu ba don haka kuma ya ce matsayin haka ya ce bidi'a ne na'am bin masbuki kwarai da gaske ma'ana mutum yana ciko sallah ka zo kai kuma kai kabbara ka bi shi dalilai sun wuce a lissafa akan halaccin bin masbuki sabani ga malikiya suka ce ba a koyi da masbuki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah shi kadai cikin dare abdullahi dan abbas ya zo ya tsaya a hagun kin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kabbara manzon allah ya kamo shi ya dawo da shi damar shi haka abdullahi dan mas'ud ya tarar da manzon allah sallallahu alaihi wasallama na sallah ya kabbara ya bi shi ya ce sai na ji ya kama suratul baqara lokacin da ya gama fatiha sai na yi zaton cewa in ya kai kan aya ta ɗari manzon Allah zai duka ya ruku da ya kai ta ɗari ya ce sai na ga ya zarci ya ce sai na yi niyya dangane da wani mugun abu aka ce masa menene kai niyya ca ya so na yi na zauna na manta da shi haka jabir ibn abdullahi al-ansari ya gabata a darasin mu na bukari ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah a cikin dare bayan ya dawo daga wani aiki da manzon Allah ya masa sai ya kabbara sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya gama sallah sai ya ce ya Jabir yace idan ɗayan ku yana da gyautu in dai gyautan mai faɗi ne manzon Allah ya ce ya daure a ya daura ya daura a tsakansa sannan ya janyo bakin ya daura a wuyansa idan ku zanan nashi karami ne manzan Allah ya ce to ya dar mai tsatsan shi ya rihe al'aurarsa sannan kuma ga huzaifa ibn al-yaman shi ma ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah manzan Allah ya fara sallah huzaifa ya zo ya kabbara ya bi shi yake cewa manzan Allah sai ya kama suratul baqara ina zaton cewa in ya kai karshen ta zai ruku'u da ya gama sai ya kama suratul nisa ya kai ta ya kama suratu ali imran ya kai ta sannan ya kama suratul wannan suratul nisa a farko da ya karanta bakara sai ya kama suratul nisa da ya gama sannan sai ya kama suratu ali imran da ya kai ta sai ya kama suratul ma'ida sai da ya kai ta. waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mutum na sallar shi shi kadai ya halatta ka zo ka kabbara ka bi shi sawa'an masbuki ne ko ba masbuki bane in ka ce ba a koyi da musuluki dole sai ka kawo dalilin da ya hani tare da cewa duk lokacin da ka bi mutum to a wannan lokaci ya zama lima a lokacin da ka raba damarsa kai kabbara to shikenan ya zama lima darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna mun gama muna dai cikin kitabul hajji mun gama babi na 26 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 27 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة الإمام البخاري الله يجيك أنسا كي wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na faɗar walhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar qabla al-ihlali inda rukubi ala dabba kafin faɗar labbaik Allahumma labbaik a lokacin da mutum ya hau dabbarsa ta daidaita da shi ta yi tsaye lokacin da kenan ka buga raƙuminka ka hau ka zauna ya tashi ya yi tsaye ana shirin tafiya to kafin ka ce labbaik Allahumma labbaik to iya abin da ake bukata ka faɗa shine ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar domin gabatar da wata kalima akan wata kalima a irin wannan tasbihi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya cutarwa in ma ka ce walhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar ko ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ko kuma ka ce wa subhanallahi wallahu akbar walhamdulillah قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو بن خالد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس هو ابن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أحل ثم أحل بحج وأمرة وأحل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أحلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري قال بعضهم هذا أنا أيوب الرجل عن أنس رضي الله عنه نعم wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar azzahar raka'a hudu lokacin da muke birnin madina tare da shi an kulle kayan tafiya to amma ba a kama hanya ba ga lokacin azzahar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallaci sallah sallah azhar sallah ta zaman gida bai yi kasarunta ba don haka wannan dalili ne wanda ke mai da martani akan malaman da suka ce in dai ka kulle kayan bulaguro ko baka fita ba daga garin ku to zaka iya yin kasarun sallah in lokaci yayi gaya an daure kaya za a kama hanya amma ba a kama ba lokacin azhar yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallace ta raka'a hudu sai ya ce wala asra bi zil hulaifati raka'ate la asr manzo Allah ya sallace ta tare da mu raka'a biyu a nan zul hulaifa domin bayan gama sallah kai tsaye aka kama hanya ta makka wanda tsakanin zul hulaifa da madina ta da tafiyar mil goma sha biyu ne mil goma sha biyu ku a takaice akalla ya kai kilo wajen kusan ko goma sha takwas da aka yi azbahar a birnin madina raka'a hudu da aka isa zulhulaifa lokacin la'asar ya yi manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallace ta raka'a biyu thumma bata biha wannan shine dalilin da yake nuna cewa mutum baya kasarun sallah dole sai ya bar gida ka'ida dole sai mutum ya bar gine-ginen wato garinsu damarka da hauninka da gabanka malamai suka ce babu sauran gini in a irin riga ce wadda take ta fulani ko kuma garin gona da zaran ka fita bayan gida to sai ka fara kasarin sallah shine yace thumma rakiba sannan thumma bata biha hatta asbaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a nan zulhulaifa har yawayi gari thumma rakiba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau raƙuminsa zahirin wannan lafazi na nuna cewa bayan gama sallar asuba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar makka tare da cewa riwaya ta tabbatar da da aka wayi gari sai da azhar ta yi bayan sallah azhar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar makka an gane ko shine yace thumma bata biha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zulhulaifa hatta asbaha har yawayi gari thumma rakiba sannan bayan azhar manzon Allah sai ya haura kumunsa ya buga hatta stawat bihi alal baida lokacin da raƙumin ya daidaita da shi a wannan dawa da suke kiran shi albaida hamidallaha manzan Allah sai ya yi godiya ga Ubangiji ya ce walhamdulillahi wa sabbaha ya ce subhanallah wa kabbara ya ce wallahu akbar thumma ahalla bi hajjin wa umra sannan sai manzan Allah ya ce labbaika hajjan wa umra sannan sai ya ci gaba da fadar labbaika Allahumma labbaik wannan shine ake kira talbiya sai ya ce labbaika hajjan wa umra wanda akan irin wannan gaba wasu malamai suke daukan cewa a hajji kadai ne ya halatta mutum ya yi lafazi da niyya wannan lafazi kuwa ba lafazi ba ne da niyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan abin da ake kiran shi al-ihlal babu wata ibada daga cikin dukkan wata ibada wadda Allah ya shar'anta mana wadda aka taba samun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lafazi da niyya cewa nawaitu kaza wa kaza ba a taɓa samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi lafazi da niyya ko ɗaya daga cikin sahabbansa don haka ka'ida malamai suka ce yin lafazi da niyya matsayinsa bid'a ne ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce kuma ya ishe mu hujja a nan kusa ka ɗauki littattafan fikihu tun daga akdari ka kai har zuwa muktasar babu inda aka ce in za ka aikata aiki na ibada ka yi lafazi da niyya nan kusa idan ka ɗauki wato al'iziya da a cikin babi na arwalla ciyayi wa yanwi bi kalbihi inda gasli wajhihi fardal wudu'i ciyayi mai arwalla na niyya sai ce bi kalbihi da zuciyarsa kaga ba ciyayi ba bi lisanihi ciyayi wa yanwi bi kalbihi yana yin niyya da zuciyarsa sai ce inda gasli wajhihi a lokacin da zai wanke fuska anan zai yi niyyar farilla a wallah zai saka a zuciyarsa to don haka kasancewar a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tadbiya ce don haka ake kiranta al-ihlal da ya ce thumma ahalla bi hajjin wa umra sannan manzon Allah sai ya ce labbaika hajjan wa umra wanda kasancewar shi yin wannan ihlali matsayinsa sunna ne idan mai tamattu'i ne wanda umra kadai zai yi me zai ce sai ya ce labbaika umra labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj idan wato mai ifradi ne sai ya ce labbaika hajjan domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iya abin da yayi kirani yayi ma'ana hada hajji da umra wato aniya daya wa ahallan nasu bihima jama'a su ma sai suka ɗaukaka muryarsu da wannan falamma kadimna amaran nasa fahallu lokacin da muka iso birnin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma lokacin da muka kusanto makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci jama'a fahallu cewa duka duk wanda ya yi niyyar hajji manzon Allah ya ce to ya kunce ta ya maida ta umra ma'ana ya warware wannan niyya ta shi ya maida ta cewa umra ce gaba ɗayan sahabbai manzan Allah ya ce duk wanda bai koro hadaya ba to niyyarsa ta hajji manzon Allah ya ce ya warware ta ya maida ta umra manzon Allah ya sanya su suka yi tamattu'i wanda shine dalilin da malamai suka ce a cikin nau'ikan hajji guda uku fiyayyen nau'i shine tamattu'i inda ba shi ya fi kowane nau'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai umarci sahabbansa shi ma faɗa ya ce da na san haka zai je ya zo manzo Allah ya ce ni ma da ban koro hadaya ba ni ma da na yi tamattu'in kenan anan da suka gama umra shine ya ce hatta kana yawmu tarwiya har aka kai ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata na zulhijja ita ce ake kiranta yawmu tarwiya lafazin at-tarwiya an ciro shi ne daga wato shi ne in maka ce arriyu ma'ana ƙoshi da ruwa kenan domin a wannan yini ne jama'a suke ɗaukar ruwa a kai can mina a tare saboda haka sai aka ambaci wannan rana takwas ga watan zulhijja ake ce mata yawmu tarwiya a hallu bil hajji wato sai suka ɗaukaka muryarsu dangane da yin hajji suka ce labbaika hajjan a ran kenan takwas ga wata ƙala anas ke cewa wa naharar nabiyu sallallahu alaihi wasallama badanatin biyadihi kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar goma ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko manzan Allah ya yi aski manzan Allah sai ya fara soke raƙumansa wanda ya zo da su wanda akalla maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya koro hadaya kusan rakumi dari wanda ya soke sattin da wani abu sai gajiya ta cin masa sai ya umarci aliyu dan abi dalib cewa ya yi da sa masa shine anan anas ya ce wa nahara nabiyu sallallahu alaihi wasallama badanatin biyadihi kiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke raƙumansa wato da hannunsa kiyama na halin suna tsaye daman shi raƙumi in za a soke shi ana ɗaure kafar hagun a tsida shi akan ana ɗaure kafar dama wato sai a tsida shi akan kafa uku sannan sai a soke shi a nan labba shine kirji kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأدئموا القانع والمؤتر الصواف شيني أن دوري كفر داما تاسيا أكن كينان كفر كفا أك شيني أنا سيتي وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحي bayan haka kuma a can birnin madina manzon Allah ya baro wannan raguna biyu waɗanda suke farare kal masu manyan ƙaho wato aka yanka su a matsayin layya ya koro wajen raƙumi ɗari ya yanka ya soke a matsayin hadaya kuma raguna biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari a gida aka yi layya da su wannan na nuna mana cewa in mutum yana da hali ko da kana cikin aikin hajji to kasancewar sunna ta layya bata sauka daga kanka ba in kana da hali shine al-Imam al-Bukhari sai yake cewa qala ba'dhum wato wasu daga cikin marwaita kenan shine Wahayb ibn Khalid an gane ko shine yace qala ba'dhum wanda daga cikin marwaita sai yake cewa haza an ayyuba wato wannan hadisi ya zo ne daga ayyub ibn abi tamima tasqiyani ar-rajulin shi kuma daga wani mutum wane ne shine abu kilaba wanda kamar yadda ya gabata a wacce riwaya ta Wahayib ibn Khalid sai ya ce an anasin daga Anas Allah ya kara masa yadda to don haka wannan babi da malam yayi iya abin da yake nuna mana sunna ce mustahabba kafin mutum ya yi ihlal ma'ana ya ɗaukaka muryarsa ya ce labbaika hajjan ko labbaika umra ko labbaika hajjan wa umra to abin da ake bukata ya ce subhanallahi amma ya fara da walhamdulillahi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya me ya fada cayi hamidallah kenan sai ce walhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar inda zai juya akasin haka to ba laifi ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don haka wasu malamai suka ce wannan na nuna cewa ko kuma martani ne malam yake maidawa ga wasu malamai da suke ganin cewa wannan tasbihi da manzon Allah ya zaka iya wadatuwa da shi ba sai ka ce labbaika hajjan ko labbaika umra ko labbaika hajjan wa umra an gane ko wanda a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan tahamidi da tasbihi da takbir bayan haka manzon Allah bai wadatu da su ba sai da ya ce labbaika hajjan wa umra babu man ahalla hina stawat bihi rahilatuhu qa'ima wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya yi ihlal lokacin da wato taguwarsa ko kuma mu ce raƙuminsa ya daidaita da shi ya yi tsaye cak kenan lokacin da ka buga raƙumi ya tashi ya miƙe a wannan lokaci ake buƙatar mutum ya yi ihlal don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dau harami manzan Allah bai yi wannan ihlal ba sai da ya zo ya haukar raƙuminsa ya buga raƙumin ya tashi ya yi tsaye sannan manzan Allah ya daga muryarsa da wannan tarbiyya don haka kenan a yau da yake an wuce irin wannan lokaci na raƙumma da dawakai da sauransu in ka dawo kan mota ka zauna malamai suka ce a bari an tada motar kenan sai motsawa to a wannan lokaci sai mutum ya daga muryarsa dangane da abin da yake nihi imma umra ko kuma haji ita kadai ko kuma kirani kamar yadda a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haura kumin sai da ya buga raƙumin ya yi tsaye kenan ana shirin tafiya a wannan lokaci ne manzon Allah ya yi wannan kalima قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ihlal kenan da ya ce labbaika hajjan wa umra hinastawat bihi rahilatuhu qa'ima lokacin da taguwarsa ta daidaita da shi ta yi tsayicek kar mu manta shi lafazin rahila bai keɓanta ba da taguwa dukkan raƙumin da za a iya masa labtu ko za a iya bulaguro a kansa shine ake kira da rahila sawa'an namiji ne ko kuma mace ce ce shine yace a hallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya daga muryarsa dangane da fadar labbaik Allahumma labbaik hinastawat bihi rahilatuhu qa'ima lokacin da taguwar raƙuminsa wato ya daidaita da shi tsaye cak a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to don haka kenan wannan abin da yake tabbatar mana abin da yake sunna sai bayan ka zo kan abin hawa kafin ka zo kan abin hawa bai ya dacewa ka yi babu li'ihilali mustaqbilal qibla wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da shi lokacin da za ka yi ihlali in za ka ɗaukaka muryarka dangane da faɗar labbaik Allahumma labbaik ya zamanto ka fuskanci alƙibla wa qala abu ma'mar haddathana abdul waris qala haddathana ayyub annafi أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المهرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا قوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن أليا أنا أيوب في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليه النافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أهرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل wato nafi ke cewa ibnu umar allah ƙara musu yadda ya kasance idan ya sallaci sallar asuba a nan zulhulaifa daman al'adar ibnu umar kamar yadda ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fita da ya yi azahar a birnin madina da aka zo zulhulaifa aka yi azahar manzon allah sai ya da zango a nan sai da ya kwana to don haka shi ibnu umar a duk lokacin da zai je makka domin yin haji ko umra idan ya fito daga birnin madina in ya zo zulhulaifa to sai ya yada zango a nan yake kwana kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana ana shine yace ibnu umar ya kasance idza salla bil ghadati bi zulhulaifa idan ya kwana a zulhulaifa bayan gama sallar asuba amara bi rahilatihi faruhilat sai ya yi umarnin cewa raƙuminsa a ɗaura masa sirdi idan aka ɗaura sirdi sun maraki ba sannan sai ya hau fa'izasta wat bihi idan raƙumin ya miƙi ya yi tsaye da shi ya daidaita istaqbala alqibla ta qa'ima sai ya fuskanci alqibla thumma yulabbi sannan sai ya yi talbiya ma'ana ya ɗaga murya dangane da abin da yake nihin yi sannan sai ya ci gaba kuma da faɗar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik shi ne yake cewa hatta ya bulugal maharam har sai ya kai wato zuwa harami abinda ake nihi da maharam anan ba a nihin masallaci sai ya je ya shiga cikin kenan harami zagayen harami na makka thumma yumsik wato sannan sai ya kame dangane da yin talbiya hatta iza ja a zaƙuwa idan ya iso wani dawa da ake ce masa wato zuƙuwa ba ta bihi sai yauya da zango ya kwana a nan hatta yusufi hasiya waye gari kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ya da zango a wannan dawa idan ya wayi gari shine ya ce faɗi za sallar gada idan ya sallaci sallar asuba igtasala sai ya yi wanka wa za'ama kuma sai ya faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi don haka shi ma yake biyar bayansa don haka shi lafazin azza'am baya kasancewa akan faɗa wadda take ta ƙarya ko wadda ake kokonto a kanta akan faɗa ta gaskiya ana amfani da lafazin azza'am kamar yadda ya ce anan sai ya ce wa za'ama wai sai ya faɗa sai ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi kenan da ya zo zulhulaifa manzon Allah ya yada zango ya kwana anan da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka ɗaura ma raƙuminsa sirdi manzon Allah ya hau lokacin da raƙuminsa ya daidaita manzon Allah ya juya raƙumin ya fuskanci alƙibla sannan sai ya daga muryarsa dangane da labbaik Allahumma labbaik sannan manzon Allah bai yanke ba sai da ya iso cikin harami da ya iso cikin harami a nan ya kame lokacin da ya da zango a wannan dawa da ake kiran shi wato zetuwa a nan manzon Allah ya kwana hatta yusbiha sai da ya wayi gari kamar yadda shi ibnu umar ke cewa haka ya ga manzon Allah ya lokacin da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sallaci sallar asuba sai ya yi wanka wannan shine wankan da malamai suke cewa an so mutum ya yi wanka domin shiga garin makka wanda shi ma matsayinsa sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yau sai dai ka yi shi a cikin makkar lokacin da aka zo harami tare da cewa lalle in a ce an yada zango a kan hanya to mutum yakan iya yi kafin a shiga birnin makka shine sai ya ce wa za'ama abdullahi dan umar sai ya faɗa ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi shi ne ya ce taba'ahu isma'il isma'il ibn ulayya ya ma abdulwaris wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga ayyub wato fil kenan dangane da wannan lafazi da ya ce igtasala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi wanka shi ibn umar sai yi wanka kuma ya ce haka manzon Allah ya yi a wannan riwaya ta biyu na ke cewa ibnu umar allah ya kara musu yadda ya kasance idan ya yi nihin fita zuwa birnin makka farko iddahana bi duhunin laisa lahu ra'ihatun ba sai ya shafe jikinsa da mai man da babu kanshi tare da shi mai wanda kenan ba shi da turare an gane ko sai ya shafe jikinsa wato da mai wanda yake mara kanshi to amma ko mai kanshi ne kana iya yi in dai kafin ka ɗau harami bayan ka ɗauki harami ne aka haramta maka wanda kar mu manta hadisi ya gabata Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na kasance ina shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare tace manzon Allah ya dau harami bulbudin wannan kyallin turaren tace ina ganin shi a rabaraban kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shine shi ibnu umar sai ya shafe jikinsa da mai laysa lahu ra'ihatun tayyiba wanda ba shi da kamshi thumma ya'ti masjidal hulaifa sannan sai ya je masallaci na zul hulaifa fa yusalli yayi sallah a can ta azhar kamar wannan ta asar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi thumma yarkab sannan in an wayi gari bayan asuba sannan sai ya hau abun hawansa wa idza stawat bihi ra'ila rahilatuhu qa'ima idan raƙumin sai daidaita da shi tsaye cak ahram sannan sai ya harama an gane ko shine kenan sai ihlal ya ce labbaika hajjan ko labbaika umra ثم قال sannan sai yace haka za ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaf'al yanda kuka ga nayi yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nayi to dan haka anan malamai suka ce wannan kuma shine yafi dacewa me yasa saboda kasancewar wato amsa kira ne wanda yake na Ibrahimu alaihi salam wanda ubangiji ta'ala ya sanya shi cewa wa azzin fin nasi bil hajji ya atukar rijalan wa ala kulli banir ya atina min kulli farjin amin shi ko mutumin da yake kiranka abin da ya dace ka gabato shi karka juya masa baya an gane ko ka gabace shi kenan karka juya masa baya to don haka wannan ka karba kira ne zaka je wannan daki domin ka bada iya abin da Allah ya shar'anta maka kenan maimakon a ce ka ba alƙibla baya lokacin da za ka yi wannan labbai ka hajjan ko labbai ka umra kenan abin da ya fi dacewa ya zamanto ka fuskanci alƙiblar to don haka kasancewar a nan dai ana nuna mana cewa iya abin da ake bukata kenan ya kamata ya zamanto a sita in ma mota ce kenan ya zamanto ta fuskanci alƙibla kafin a yi ihlalikin kamar yadda shi anan ibnu umar yayi haka yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu talbiyati idan hadara fil wadi wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin talbiya lokacin da mutum ya gangaro cikin kwari lokacin da ka gangaro daga kan tudu to iya abin da ake bukata a wannan lokaci ma sai ka yi labbaika Allahumma labbaika da lokacin da za a hau tudu shi ma abin da ake bukata mutum ya yi labbaika Allahumma labbaika kenan ko da ka dan dakata lokacin da ake cikin tafiya to idan kaga za a hau tudu sai ka koma yin wannan talbiya lokacin da za a kangara hallo sai ka ci gaba da yin wannan talbiya قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد هو ابن جبر أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انهدر في الوادي يلبي وتمجاهد Allah ya ji kansa ke cewa mun kasance a wurin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda fa zakarud dajjala jama'a sai suka ringa ambata wato lamarin dajjal lamarin ad-dajjal wanda a Hausa ake cewa dujal kenan amma in a lafazi na larabci iya abinda zaka faɗa dajjal domin dajjal sigatul mubalaga ne ma'ana wanda ya kai gaya a wajen ƙarya idan ka ce dajil makaryaci addajilu kenan ƙarya dajjal wanda ya kai makura a wajen ƙarya saboda ya yi da'awar cewa shi Allah ne kuma ya yi ga aljannarsa a hagun sannan ga wutarsa a dama ya ce sama ta yi ruwa ta ke yanke ta yi ya ce ƙasa ta tsirar da tsiro ta ke yanke ta tsirar da shi ya ce ƙasa ta watsu duk abin da yake cikinta na arziki gwalagwalai da suke cikinta da zinare gaba ɗaya sai ta watsu su ya sanya si ya raba mutum biyu sannan kuma ya maida shi ya tada shi wanda fitina ce wanda tun da Allah ya halicci duniya har kiyama bai taba halittar wata fitina sama da fitina ta dajjal don haka manzon Allah ya ce babu wani annabi ko wani manzo da Allah ya turo daga cikin manzannin da suka gabace ni face sai ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta dajjal don haka aka shar'anta mana neman tsari da fitinarsa a ƙarshen kowace sallah ta farilla Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat shine sai suka ambata lamarin dajjal annahu qala suka ce manzon Allah ya ce maktubun baina ainihi kafir tsakanin idanunsa an rubuta kafirun tsakanin idanun dajjal ido idansa amma na dama manzon Allah ya ce a makamci yake an gane ko manzon Allah ya ce idan tamkar wato inabi da yana ne ya bulso haka idan yake a tsakanin idanun nasa manzon Allah ya ce an rubuta kafir a wata riwaya an rubuta kafun fa'un ra'un ibnu abbas yake cewa lam asma'u maganar cewa tsakanin idanunsa an rubuta kafir yace ni dai ban ji ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakinahu qala sai dai naji manzon Allah ya ce a lokacin da yake bayani dangane da lamarin dajjal manzon Allah ya ce amma Musa kusan da cewa annabi Musa ka anni anzuru ilaihi manzon Allah ya ce ka ce tamkar ina ganin shi idan hadara fil wadi idan ya gangaro cikin kwari yulabbi na fadar labbaika Allahumma labbaika a duk lokacin da ya gangara cikin kwari kafin ya hayo tudu annabi Musa sai ya ringa cewa labbaika Allahumma labbaika to dangane da kasancewar wannan talbiya ta annabi Musa da manzon Allah ya ce ka ce kamar ina ganin annabi Musa idan ya gangaro kurami sai ya ringa labbaika Allahumma labbaika wasu malamai suka ce wannan lafazi za mu ɗauke shi akan hakikaninsa domin annabawan Allah a cikin kabarinsu rayayyu ne ma'ana rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su don haka babu dalilin da zai hana su je su yi hajji akan irin wannan hali wasu malamai suka ce a'a halayen annabawa ne aka masalta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka kasance a rayuwarsu ta duniya yadda suke bautar Allah shine aka kamanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya suka yi haji yaya suke talbiya don haka kenan yayi amfani da lafazin ka'anni alkafu anan kuma littashbihi suka ce an kamanta masa ne annabawan Allah wato kasancewar ga yadda suka yi ibadarsu shine aka gwada masa annabi Musa lokacin da yake haji in ya gangaro kurami iya abin da yake faɗa shine labbaik Allahumma labbaik an gane ku faɗa ta uku malamai suka ce a nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato saboda tsananin wato yanke shakka game da wannan wahayi da aka masa shine manzon Allah ya yi amfani da wannan lafazi yace ka anni anzuru ilaihi ka ce kamar ina ganin sa wahayi ne aka yi masa aka ce annabi Musa idan yana cikin hajji in zai gangara kurami yana yin labbaika Allahumma labbaika to saboda tsananin yarda da sakon da Allah ya turo masa shine manzon Allah sai ya ce ka anni anzuru ilaihi magana ta hudu wadda ita ce mafi rinjaye malam ya ce wato kasancewar anan wato mafalki ne ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nuna ma manzansa kasancewar mafalkin annabawa kwa wato wahayi ne an gane ko mafalkin annabawa wahayi ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan kenan yake ba da labarin cewa ka an ni an guru ilaihi ka ce kamar ina ganin annabi musa idan hadara fil wadi idan ya gangaro cikin kwari manzon annabi Musa yana fadar labbaik Allahumma labbaik don haka kuma wannan magana ta hudu ita ce malamai suka rinjayar kasancewar kenan a nan wahayi ne wannan mafarki ne wanda kuma mafarkin annabawa wannan wahayi ne maganar cewa bayan annabi ya mutu a ce ya taso da gangan jikin shi yana wasu aika wannan ya saba da sunnar Allah subhanahu wata'ala duk wanda aka rige aka binne to yana wani shamaki tsakanin duniya da lahira shine ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kamar yadda kuma akwai hadisi a cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi mitraji da shi aka tafi saman bakwai da shi manzon Allah ya ce na ga annabi Musa a cikin kabarinsa yana sallah kuma ga lokacin da aka yi isra'i da shi ubangiji ta'ala ya masalta masa annabawa da manzanni gaba daya manzon Allah ya wuce gaba ya jagorance su suka yi sallah a baitul maqdis a takaice dai iya abin da ya sa malam ya shigo da wannan hadisi dalilin cewa wato in ka gangara wannan dalilin cewa annabi Musa alaihi salam idan yana haji in ya gangara kurami abin da yake faɗa labbaik Allahumma labbaik wanda kuma waɗannan manzanni su ne ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa ula'ika allazina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su don haka kai ma kai koyi da shiryar su don haka manzon Allah yake ba da labarin cewa ga yanda suke don haka kasancewar wannan hadisi hadisi ne marfu domin abdullahi dan abbas ba yanda za a yi ya faɗi wannan ta hanyar ra'ayi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa shine yace amma Musa yace sanadi shi Musa alaihi salam wato ya kasance manzon Allah yace ka anni anzuru ilaihi idan hajara ka ce kamar ina ganin sa idan ya gangara fil wadi a cikin korami kwari yulabbi wato yana cewa labbaik Allahumma labbaik lokaci ya tafi nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك